إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ainihin lahadi sha ɗaya ga watan almuharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da shida ga watan shida miladiya ta dubu biyu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar muna yi wa Allah godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haduwa a cikin wannan masallaci na cikin wannan unguwa ta dala da suna masallaci a wannan masallaci na al'imamu ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu babu shakka wannan dama ce mai mahimmanci kwarai da gaske a wuri mai mahimmanci irin wannan wanda aka yi kwashe lokaci mai tsawo ana ta karatun tauhidi shekara tara ba kakkautawa ba dare ba rana ba damuna ba rani ana ta karatun tauhidi maganar ta Allah da abin da yake shiyanci wannan tare da dan uwa malam awwal Allah ya kara masa lafiya ya jima yana ta neman samun halittu wannan wuri saboda munasabar gamana littafin da aka karanta na asibatul ilahiyya na ashir muhammad aman aljami rahimahullah to gashi Allah subhanahu wataala yau ya ba mu ikon haduwa da yan uwa masu albarka a wannan wuri mai albarka don mu tattauna abubuwan da yake mai matukar muhimmanci a rayuwar dan adam shine tauhidi kalmar tauhidi dai kowa ya daɗe da jinta kalma ce da take yawo a bakin kowane musulmi tauhid masdar ne na wahada yuwahidu tauhidan shine ja'alu shay'i wahidan asa abu ya zama daya shine tauhidi kamar da abu ya ku zama kwaya daya ba bi ba ba uku ba ba sama da haka ba ba kasa da haka ba ya zama kwaya daya kamar yanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce abauta wa Allah shi kadai kada abauta wa wani ba Allah ba kafirai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu zai mai da abun bauta ya zama ɗaya tak wani abun mamaki ne to bayar da abun bauta ya zama kwaya ɗaya ne tak shine tauhidi shine tauhidi ana cewa ifradullahi bi af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi an ce me tauhidi kadaita Allah a kadaita Allah da ayyukansa kadaita Allah a sunayensa kadaita Allah a ayyukansa kadaita Allah a haƙoƙinsa da sifofinsa wanda shine tauhidi malaman mu na sunna suna cewa tauhidi ya kasu gida uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat akwai tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi kadaita Allah da ayyukansa ya zanto ayyukan Ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake banta da su baka danganta su zuwa ga wani Allah ba ya zanto Allah subhanahu ta'ala shi kadai ka yarda yana yin waɗannan aikin da yake banta da su kamar abinda ya shafi halitta babu mai halitta sai Allah abinda ya shafi rayawa da kashewa duk wannan daga Allah ne abinda ya shafi bada arziki duk daga Allah ne ba da waraka ga mara lafiya aikin Allah ne ya ba mutum arziki aikin Allah ne ya hana arziki aikin Allah ne ya zanto shi ne yake jujjuya duniya ga duk abin da yake cikinta wanda da aikinsa ne to duk abin da aka ce aikin Allah ne to kakka yadda ka danganta shi zuwa ga wani kakka yadda wani zai iya baka arziki ba Allah ba wani zai iya kwace arzikin hannunka ba Allah ba wani zai iya saukar maka da cuta ba da izinin Allah ba wani zai iya yaye maka cuta ba Allah ba ko ka dauka wani zai iya baka baki haihuwa ba Allah ba wanda duka idan mutum yayi to ya zo da abin da yake shi yanzu tauhidin rububiyya idan muka yarda cewa Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin ma'ana shine ya halicci duniya da abin da yake cikin ta shi ya kadaita da dukkan wasu ayyuka da suke nashi to wannan tauhidi na rububiyya ba shine abin rikici ba a dacan duk da a yanzu ana ana ana rigima a kansa a da can lokacin da annabawa suka zo da lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama duk babu wanda yake ja da Allah akan ayyukansa ko mushrikai su Abu Lahab su Abu Jahal ba su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama akan dayanta Allah cikin ayyukansa Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna fa anna yufakun idan da za a tambaye su inji Allah wane da ya halicci sammai da ƙasa wane da ya halicci sammai da ƙasa kuma yake ya hore rana da wata za su ce Allah ne ce la yaqulun Allah za su ce Allah ne Allah ce to ya ake karkatar da ku wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulun Allah قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى yace idan ka tambaye su wane ne yake saukar da ruwa daga sama yake raya kasa bayan ta mutu Allah ce tabbas za su ce Allah ne to kafirai za su ce Allah ne yake wannan Allah ce to ka ce alhamdulillah tunda sun yarda da cewa Allah shi yake waɗannan ayyukan yasa ba za su yi hankali ba su bauta wa Allah shi kadai tunda sun yarda da rububiyarsa waɗannan ayoyi da yawa suna nan a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana da cewa kafirai na farko ba su taɓa jayayya akan tauhidin rububiyya ba abinda suke jayayya akan sa shine tauhidi na uluhiyya shine kaso na biyu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine ifradullahi bi af'alil ibad kace ifradullahi bil ibada duk wani abin da yake bauta ne kada a yi ma wani ba Allah ba duk abin da sunan shi bauta bautar Allah to kada a yi ma wani wannan aiki ba Allah ba kada a yi ma wani sujjada ba Allah ba kada ainihin a yi ma wani sallah ba Allah ba kada ainihin a yi ma wani yanka ba Allah ba a yanka da sunan wani ba sunan Allah ba kada a yi bakance ga wani ba ga Allah ba dukkan wani abin da sunansa ibada kada a roƙi wani a roƙo na addu'a irin yadda muke roƙon Allah ba Allah ba subhanahu wata'ala kada a dogara da wani ba ga Allah ba kada a mayar da al'amari gaba ɗaya a hannun wani ba a hannun Allah ba al'ina ba duk waɗannan nau'uka ne na bautar Allah ba a yin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne tauhidul uluhiyya ko ka ce tauhidul ilahiyya ko ka ce tauhidul ibada duka sunayensa ne duk wanda ka faɗa daidai ka faɗa ko ka ce tauhidul irada ko ka ce tauhidul qasdi wat talab tauhidul irada shine mu kadaita Allah subhanahu wataala da nufin sa da ibadar mu kuma bautawa wani ko mu nufi wani da wani abu na bauta ba Allah ba mu nemi mu aikata umarni da hani kamar yadda yake daga Allah subhanahu wataala to wannan shine tauhidul uluhiyya shine kuma tauhidin da annabawa duka da Allah ya aiko suka zo suka yi ta rigingimu da mutanansu akan tabbatar da shi ibada suna ne da ya kunshi dukkan wani abin da Allah yake so ya yarda da shi duk abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da wannan abin magana ce ko aiki ne ko kuduri ne na zahiri ko na baɗini wanda shi ake kira al-ibada Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da abauta masa shi kadai kada abauta ma wani tare da shi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku hada wani tare da shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya halicci mutum da aljan saboda wannan ne saboda wannan tauhidi tauhidul ibada kadaita Allah da bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai da ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu wato manufar halittar su ko hikimar halittar su ko alghayatu min khalqihim shine al-ibada ita ce gaya ta ƙarshe duk wani abin da kake yi a duniya wannan wani abu ne da kake yin sa don ya taimaka maka ka cimma wannan manufa ta ibada saboda haka idan ka yi wannan abin da kyakkyawan niyya shi ma ya zama ibada yayin da zaka fita kasuwa ka je don ka samu abin da zaka ci ka ciyar da iyalanka ka gina jikinka ka samu lafiya don ka tsaya da bautar Allah to shi ma wannan neman abincin ya zama ibada shi yasa aka gidaya maka umarni da hani a ciki aka yadda kai wani abun aka hana ka kai wasu abubuwan idan ma'aikaci ne da zai je aiki ya tsare haƙoƙin mutane ya yi aikin nan kamar yadda aka sharɗanta masa to shi ma wannan ibada yake ciki saboda haka yana yin wani abu ne wanda yake zai taimaka masa a rayuwarsa don bautar Allah to duk wani abin da kake yi kana yin shi ne don ya taimaka maka ta sauke wannan nauyi na ibadar da Allah subhanahu wataala yace yayi ka saboda ita kuma wannan tauhidi shine manufar da yasa Allah aiko annabawa duka ubangiji ya aiko da annabawa domin su yada shi wannan tauhidi kadaita Allah da ibada Allah yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo abin da yake gaya ma kowane manzo yake gaya wa al'ummarsa shine ku bauta wa Allah sannan ku guje ma dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba ko menene mala'ika ne ko wani annabi ne ko wani waliyi ne ko wani dutse ne ko wata itaciya ce ko ruwa ne ko rana ko wata wanda ake gani da wanda ba a gani duka ba a yadda a bauta ma wani ba Allah ba to wannan shine makasudin aiko annabawa gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan annabin rahma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine manufar aiko su haka nan kuma shine manufar da ta sa Allah subhanahu wataala ya saukar da littattafai duka duk wani littafin da kaji ana cewa an saukar wa wani annabi daga cikin annabawan Allah manufar saukar da shi shine tabbatar da التوحيد ألا نشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون التي ملائكو سنة سوكا دوهي ينزل الملائكة ملائكو سنة سوكا بالروح ينا سوكا دا ملائكو دوهي من أمره نأمر ننسى على من يشاء من عباده قوان دا يقدا ما دا كشكين باين سسوني النباوة yana ce musu an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ku yi gargadi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni wannan shine tauhidin babu wani abun bauta da gaskiya sai ni to Allah ya ce mala'iku da yake saukar da su da wahayi abinda suke gaya wa annabawan da ake aiko musu cewa su ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan shine tauhidul uluhiyya sai kuma tauhidul rububiyya abinda tauhidul asma'i was sifat shine tauhidin da ya kadaita Allah subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa duk wani sunan da yake suna ne na Allah to ba a kiran wani da shi ba wani wanda za a kira shi da Ar-Rahmanu ko Ar-Rahimu ko Al-Maliku ko Al-Quddus ko As-Salamu ko Al-Mu'minu ko Al-Muhaiminu Allah ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ku kirawo Allah ko ku kirawo mai rahama duk wanda za ku kirawo yana da sunaye mafiya kyau haka nan yana da sifa mafiya kyau yace walahul masalul a'la wa huwa al-azizul hakim وله المثل الأعلى المثل الأعلى شيء الوصف الأعلى sifofi mafiya wato kamala mafiya ɗaukaka na Allah ne subhanahu wata'ala duk wata sifa wacce take sifa ce ta kamala to ubangiji shi yafi cancanta da ita sifa ta ji ta gani ta ainihin magana sifar irada sifar kudura duk wata sifa da ka sani sifa ce ta kamala to Allah shine yafi cancanta da wannan sifar shine ma'anar walahul masalul a'la sifofi mafiya kamala nasa ne shi yasa sai yace shine wanda yake al-azizu wanda yake gagaraba dau da yafi karfin kowa ba wanda zai iya da shi sannan kuma al-hakimu shine wanda yake mai cikakkiyar hikima saboda haka daga nan ma za mu gane cewa lalle tauhidi ba karamin al'amari bane duka wani abu wanda yake da irin wannan matsayi to babban al'amari ne a rayuwar dan adam za mu ƙara fahimtar girman sha'anin tauhidi cewa wani abu ne da ya ta'allaka yake da alaka da Allah subhanahu wataala kowane abu yana samun ɗaukakar sani duba da cewa da me yake da alaka idan ka ce abu yana da alaka da Allah subhanahu wataala to kaga yana da alakar da babu irinta alaka da Allah sannan ka ce abin yana da alaka da annabinsa sallallahu alaihi wasallama daga za ka gane girman al'amarin to duk abu in ilimi ne aka danganta shi zuwa ga abin da aka danganta shi zuwa gare shi shi yake bayyana maka girman al'amarinsa to saboda haka afdalul ilmi al-ilmu billahi azza wajalla babu ilimin da ya kai ka san Allah duk wani ilimi kuma bayan ilimin tauhidi yake ilimin tauhidi shine abu na farko shine abu mafi falala mafi a'ala wanda dan adam zai fara nema a rayuwarsa ya sani ya san wane ne mahaliccinsa wane ne ya cancanta ya bauta masa ya san sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to wannan abu na farko da zai nuna mana girman sha'anin tauhidi daga cikin girman sha'anin tauhidi shine asasul da'watir rusuli jami'an dukkan wani annabin da Allah ya aiko ya girka da'awarsa ne akan tauhidi ginshikin farko asasin farko foundation harsashi na farko da ya assasa da'awarsa akai shine me shine tauhidi ta Allah da bauta sannan kowane abu zai biyo bayan wannan ne ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah ce ya aiko annabi Nuhu ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba wa ila wa ila wa ila wa ila adin akhahum huda fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun haka nan annabi hudu da yazo ce ya ce wa adawa ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi haka nan annabi salihu da Allah ya aika shi zuwa ga samudawa وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره shi ma haka ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi haka nan shu'aibu da yazo wa mutanensa wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru sauraka babu wani annabin da Allah ya taba aikowa a bayan ƙasa ya zanto ba wannan ce farkon da awarsa ba farkon da awarsa shine a bauta wa Allah shi kadai shi yasa Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani da muka taba aikowa manzo gabaninka face mun masa wahayi wahayin da muke masa shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah a bauta masa haka nan الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت sannan kuma tauhidi shine farkon abin da ake umartar bawa da shi yayin da ka zo za ka yi da'awa kira zuwa ga Allah farkon abin da za ka kira mutane zuwa gari shine kalmar shahada sai karɓi kalmar shahada cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba za ka zo ka fara cewa su yi tsarki ba ko su ringa wanke rigunansu ko su ringa gaskiya ko su ringa rike amana a ce da wannan zaka fara a farkon abin da zaka fara kwankwasa zuciyarsu da shi shine la ilaha illallah sai yadda babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi yasa ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman sai ya ce da shi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah a wata ruwayar shahadata an la ilaha illallah ya zanto farkon da'awarka shine farkon da'awarka shine ka ce da su su kadaita Allah ka ce da su yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan ma yana daga cikin abin da zai tabbatar maka da muhimmancin tauhidi saboda haka mai karantarwa babu abin da zai fi sa karfinsa a kansa irin tauhidi nabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi shekara 13 da yayi a makka banda tauhidi ba abin da yake tauhidi ake ta kokarin dasawa mutane a zuciya saboda sai ya zauna sannan sauran ayyuka kuma za su samu gurbin zama idan tauhidi ya tan wato ya zama ya babu shi ko ya lalace ko ya kare to duk abin da zaka dora akan wato akan sa ba zai zauna ba saboda haka dole sai an same shi shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala cikin bayanin muhimmancin tauhidi da yake mana yake gaya mana cewa dukkan wani wanda zai zo da kishiyar tauhidi ya shiga uku duk wani wanda zai zo wa Allah da kishiyar tauhidi to a gurin Allah ba zai kai labari ba innahu man yushrik billah قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله وأن دك يي شركة دا الله يي شركة دا الله تو الله يهرم تامسا الجنة مقومر سوتاتي كما الظالمي سوني مشركي إن الشركة لظلم عظيم باب ظالمين دي كي شركة فشي الظالمي باسو دا ما ستي مكونسا أقولن الله sauraka ba wanda zai ceci wanda ya je wa Allah da shirka Allah subhanahu wataala yake cewa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq Allah ce wanda duk yayin shirka da Allah kamar wanda ya runtumo ne daga sama daga sararin samaniya rinjirgi ya gama lulakawa ya gama tashi gaba daya ya wuce gizagizai sai shi kuma ya suntumo daga sama fatakhtafuhu at-tayru tsuntsaye su fauce shi su ya galgala shi wani ya cire kafar wani ya cire hannun wani ya cire kunnan wani kan sai kace kace da shi a sama kana jin zai zo da rai ko ko bai hadu da tsuntsayen nan ba ai ba zai zo da rai ba bare kuma ya ci karo da wasu miyagun tsuntsaye fatakhtafuhu at-tayru shine yasa dan Allah ya nuna maka abun fa ba zai zo da rai ba dan watakila da ba a ce fatakhtafu at-tayru ba kace watakila zai iya fadowa cikin cikin katifu ko cikin ruwa ya kai labari to sai Allah ya ga maka tun daga can saman wasu tsuntsaye sun ya galgala shi kaga ba magana ya zo da rai kafin da rai wani tsuntsin ya tafi da kansa wani ya tafi da cikin sa wani ya tafi da kaga ba magana ya zo da rai an cire maka gaba daya kaunar tunanin ya zo da rai sai ce au tahwi bihir rihu fi makanin sahih ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi wato bayan ya suntubo daga sama sai kuma ya zarce rijiya saboda haka ya kakkarye ya babballe nan ma kaga an cire maka tsammanin yayi rai saboda haka ubangiji ya bada wannan surar ne dan kada ka sa ran cewa akwai wanda zai je wa Allah da shirka kuma ya kai labari ya kubuta a gurin Allah ba zai kubuta ba haka nan Allah yana cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura kada ka kuskura ka sanya wa Allah kishiya wani abun bauta tare da shi sai a jefa ka cikin jahannama kana abin zargi kuma abin wulakantawa haka nan daga cikin muhimmancin sa idan muka fahimci cewa tauhidi haƙƙin Allah ne akan bayansa haƙƙinsa ne akan ka kai da ya halitta shi ya yi ka kuma ya ce wannan shi ne haƙƙina muna ganin girman haƙƙi muna fahimtarsa daga girman mai shi aka ce wannan haƙƙin annabi ne ya kake jinsa babba ne shi haƙƙin manzon Allah ne kana jin sa babba ce wannan haƙƙin iyayenka ne kana jin sa babba wannan haƙƙin wani babban ka ne kana jin sa babba to wannan haƙƙin Allah ne kaga dungurungun kenan haƙƙin mai duka kasancewa wani wanda yake ya isa ce ga haƙƙinsa ya shigo hannunka ka isa ka taɓa ce ga haƙƙin wani ya isa wani kasar gumin ɗan daba ne aka ce ga wani abu ka bashi nashi ne aka yi masa waya aka ce an baka abu kazansa ba ka ji tsoron taɓa masa da gudu za ka kira shi ka bashi to kaga wani mutumin banza ma kenan to bare kuma haƙƙin Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ke cikin sahih bukhari ya ɗauko Mu'az ibn Jabal ya goyo shi kan abin hawansa sai yake cewa ya Mu'az atadri ma haqqullah 'ala al-ibad Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani ce haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa su bauta masa kasa hada shi da kowa ba wanda ne tauhidin ba to hakki ne haƙƙin Allah akan ka sannan yace su kuma atadri ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin Allah haƙƙin bayi akan Allah yace Allah wa rasuluhu ala yace haqquhum alla yu'adhibahum in dai suka mutu ba ba shirka ba zai musu azaba ba yana daga cikin wato in suka mutu suna sababa yana daga cikin muhimmancin tauhidi kasancewa shine mafi girman ayyuka shi yasa a cikin shikashikan musulunci farko shine mai shahadatu alla ilaha illallah shine farko saboda shine mafi girman ayyuka mafi falalar ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad da musnad at-tayalisi ad-darimi da tayalisi النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتشوا أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه يكتشوا ما في في تن أيك أقول أن الله شيني إيمان دبابك وكنت أشكنسا شيني توهيدي وليك تنسى باب وانا أبو نسوفا شركة ko sofanan ta baba ko kwanto a cikin sa to wannan shine yafi komai a gurin Allah subhanahu wataala sannan yana daga cikin mahimmancin tauhidi kasancewa duk wani aikin da zaka yi ba zai karba a gurin Allah ba in ya zanto ba tauhidi a cikin sa duk wanda zai jewa da Allah da ayyuka dukkan su matukar zai jewa da Allah ba tauhidi to wannan ayyukan nashi yayi su a banza Allah baya su ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai muka gabaci duk wani aiki da suka yi insha Allah muka nufi duk wani aiki da suka yi muka mai da shi kura a bai daidaitawa malam mal ibn al-jawzi a cikin zadul masir yake cewa li'anna al-amal la yutaqabbalu ma'a ash-shirki saboda ba a karbar aiki tare da shirka ba a karbar aiki tare da shirka a cikin sayo muslim hadisin abu huraira ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ji daga Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu nafi kowane abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka nafi kowane abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka duk wanda zai yi aiki kuma ya hada ni da wani a cikin aikin sai in ban masa kayansa ya tafi ya tafi da shirkarsa Allah baya so man kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wanda duk yake san ya haɗu da Allah lafiya ya haɗu da ubangijinsa lafiya yake fatan haɗuwa da Allah lafiya falyamal amalan salihan to ya aiki na kwarai wato aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dora shi akan sa ba zuciyarsa ba ba wani wani wata tatsuniya ba ba molanka ba aikin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi irin wannan sannan kada ya kuskura ya shirka da Allah subhanahu wataala sannan kuma tauhidi shine hanyar samun shiga aljanna wanda duk ya mutu da tauhidi to alhamdulillah zai samu shiga aljanna ibtida'an aw ma'alan halan aw ma'alan ko dai daga an gama hisabi ya tafi aljanna ko kuma bayan ma ya dan yi ratsi Allah ka kiyashe mu da ratsi da ƙarshe dai akai shi aljanna inda zai mutu da tauhidi annabi yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk zai mutu yana da tabbacin babu abun bauta da gaskiya sai Allah yana da ilimin tauhidi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan dan aljanna ne haka nan wanda ya mutu da kishiyar wannan hadisin Abdullahi dan Mas'ud a cikin Sahih Bukhari man mata wa huwa yad'u min dunihi wanda duk zai mutu yana kiran kishiya tare da Allah to wannan zai tafuta sannan mu sani cewa tauhidi shike sawa bawa ya samu gafarar Allah daga zunubansa daga laifuffukansa Allah ya masa gafara hadisi ya tabbata cikin jami'u tirmidhi hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda Allah yake cewa yabna adam إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة يا كي دان أدم دا ذاك زومن دا چكين قصا نكرا كري نليفك أما كزومن باكا شركا دني to da ni ma zan zo maka da kwatankwacin cikinta na gafara saboda haka sharadin samun gafarar Allah shine ka kabar ka je masa ba shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abinda kake tunani zaka aikata matukar zaka mutu da shirka to ka sani ba za ka samu gafarar Allah ba kai ba samun gafarar Allah sannan tauhidi shine sababin da yake hana bawa ya dawwama a wuta ko ya shiga inda zai zai shiga inda zai mutu da tauhidi a zuciyarsa da sanin Allah shi kadai ne abin bauta kuma bai bauta ma kowa ba sai Allah to duk laifin da yayi ya cancanci ya kona shi to za a kona shi ne iya wannan laifin amma da ƙarshe za a fitar da shi kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadkhulu ahlul jannati al-janna وأهل النار النار ثم يقول تبارك وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إذا ين الجنة ين الجنة ذات شقاء الجنة ين وتا ذات شقاء وتا سنة سألا أتيو أجي وتا دكا ونوان لكوكا سني أكوي دي دي دي قوائر كومية أتكين زوجي سنة إيماني أفتولش saboda haka wanda duk ya mutu da tauhidi ko da ya shiga wuta to Allah subhanahu wata'ala ba zai dawwamar da shi a cikin ta ba ashe kaga babu gatar da za a yi maka a nuna maka tauhidi mutane da yawa ba sa son magana akan tauhidi ce kuna kuna magana ku ce kafiri ku ce shirka ku ce abin nan bai san kuma wannan shine gatan ba a gaya maka shirka ka guje ta a gaya maka kafirci ka guje shi a gaya maka tsantsar tauhidi ka rungume shi wannan shine gatan da za a yi maka duk malamin da ba zai gaya maka Allah ba zai gaya maka tauhidi ba wannan baya maka gata baya son ka duk malamin da ba zai karantar da kai tauhidi ba a rayuwarsa a rayuwarka ba zai gaya maka abu kaza shirka ce ka guje abu kaza kafirci ne ka guje shi abu kaza sawa Allah kishiya ne ka guje shi ko mun kankantarsa shirka karama da babba ta boye da ta sarari duk malamin da zai gaya maka wannan shine yake son ka da dan Allah shine yake son ka da zuci shine yake son ka da rahmar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowa gargadi akan sha'anin shirka duk wani abin da za a zo masa da shi ko da yabo ne ake masa idan ya ji an shiga hurumin ubangiji zai taka mutum birki ba zai bar shi ba ce ai tunda masoyi ne kawai ka je kai tai shi masoyi ba matsala a'a inda sha'anin shirka ne wani ya ce ma sha Allah wa shi'ita annabi ya ce aj'alta ni lillahi niddan qul ma sha Allah wahda idan Allah ya ga ya tsoka so ko ya ga dama ka ga dama ya ce a'a ni zaka sa kini ga Allah nabi ya fishi ya sa ya kira wannan sanya wa Allah kishiya wanda shine mafi girman laifi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbin a'zamu ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wana zunubi ne fi girma hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda zunubi ne fi girma ce ka sawa Allah kishiya alhalin shi ya halice ka wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sawa Allah kishiya kuna sani duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne a hirɗinka ko kusa ka danganta shi zuwa ga wani Allah ko ka ba mu wani ba Allah ba saboda haka tauhidi saboda muhimmancin sa wajibi ne malamai su ba da himma a kansa kuma tauhidi shi yake haifar da samarat fawaid a rayuwar dan adam da rayuwar al'umma zai sa wa mutum nutsuwa a zuciyarsa mutumin da yake da tauhidi wanda shine yake samun nutsuwa sabanin wanda zuciyarsa take cike da tsoron wasu abubuwa ba Allah ba ko yake bauta ma wasu abubuwa ba Allah ba ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون التي ألا يا سن يا بغى مثالي da mutumin da yake da ababan wato yake da iyayen gida yake da iyayen gida masu rigima a junansu shi kadai amma yana da iyayen gida sama da biyu da uku hudu kuma suna rigima maganar su daban-daban wanda ya ce yi wanda ya ce bari wanda ya ce zauna wanda ya ce tashi wanda ya ce tafi wanda ya ce tsaya kuma kowa dole ya bi umarninsa in ba haka bai ɗanɗana masa kudarsa to ka gaya mun ta ina zai samu nutsuwa wannan ya kira shi wannan ma ya kira shi ka zo ina son ganin ka wannan ma ya ce ka zo ina son ganin ka kuma kowannensu dole ya ansa masa ka gaya mun ta nawa zai kasa kansa ko su biyu ne balantana suka kai uku balantana suka fi haka to zai zama ɗaya da mutumin da mai gidansa guda ɗaya ne tak shi yake hana shi yake sa shi yake hana shi zai zama a natsa yake ya san umarnin da ake bashi ya san hannun da ake masa ba za a raba masa hankali ba Allah ce to alhamdulillah yawancin su ba su da ilimi ba sa ganewa don haka tauhidi shi yake sa zuciyar mutum ta buɗe ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يساعد في السماء Allah ce duk wanda Allah yake nufin ya shirye shi sai ya sanya ya yalwata masa kirjinsa da me zai yalwata masa kirjinsa da musulunci shishikan musulunci na farko shine me tauhidi sai ya yalwata masa kirjinsa da tauhidi ba zai rika jin kunci a ransa ba sabanin wanda Allah ya nufin batar da shi sai ya sanya kunci a cikin zuciyarsa shirka ta cika masa zuciya saboda haka ubangiji subhanahu wataala ke gaya mana cewa da sanin Allah da ambatan Allah da rike Allah zuciya take samun nutsuwa allazina amanu wa tatma allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suke samun nutsuwa da ambatan Allah Allah ce da ambatan Allah ne zukata zukata suke samun nutsuwa ibn al-qayyim a cikin igasatul lahfan yana cewa wali hadha yuhibbu Allah tabaaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin al-muwahhidin saboda haka ne Allah yake son bayin sa mu'mine masu tauhidi wa yafrahu bi tawbatihim in dayan su yayi laifi ya tuba Allah yake farin ciki da tubarsa كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه كما يندى أتكين توهيدي باوا يكي سامن جن دادي يكي سامن نئمة يكي سامن سئيدة باب إن باوا زي سامن نئمة جن دادي دا سئيدة أما أتكين توهيدي با فليس في الكائنات يتي فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه ce duk duni duk cikin halittu gaba daya sama da ƙasa babu wani abu kwaya daya da ainihin zuciya take samun nutsuwa zuwa gare shi take samun ɗeba kewa da shi take samun ni'ima ta hanyar fuskantarsa sai Allah subhanahu wata'ala sai shi kadai haka ne ya ci gaba da cewa inna haqiqatal haqiqatal abd qalbuhu wa ruhuhu zuciyarka da ruhinka shine kai shine mutum zuciyar mutum da ruhinsa su ne mutum wala salaha lahu illa bi ilahihi alhaq alladhi la ilaha illa huwa to wannan zuciya ta bawa ba za ta ba ta taba samun gyaruwa ba sai ta hanyar rike Allah abun bauta guda ɗaya na gaskiya fala yatma'innu illa bi dhikrihi bawa ba zai samu nutsuwa ba sai da ambatan Allah wala yaskunu illa bi ma'rifatihi wa hubbihi ba zai samu nutsuwa ba sai da hanyar sanin Allah da kuma san Allah wala salaha lahu illa bi tauhidi mahabbatihi wa ibadatihi wa khawfihi wa raja'ihi ba zai taba samun nutsuwa ba sai ya kadaita Allah wajen soyayyarsa idan soyayyarsa ta ƙoluwa ƙololuwa Allah yake yi wa idan to tsoransa da bautarsa da fatansa duk ya taka ya kadaita Allah a cikin a cikin su gaba daya sannan yana daga cikin amfanin tauhidi idan bawa ya zamto mai tauhidi to wannan shine ya zamo ya samu cikakken yanci duk bawan da ya rasa tauhidi to bai samu yancinsa ba yancinka shine fi ubudiyatillah hurriyarka alkamila fi ubudiyatillah ka zama bawan Allah da gaske a lokacin da ka zama bawan Allah da gaske to ba za ka taba yadda wani ya mai da kai bawansa ba saboda ba za ta yi wa ka zama bawan Allah kuma ka zama bawan wani in ka zama bawan Allah da kuma bawan wani to baka zama bawan Allah da gaske ba bauta tsantsanta bauta ga Allah shi suke sa mutum ya samu cikakken yanci zama da gaba ɗaya zuciyarsa da tunaninsa da komai nashi ya fuskantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala baya tunanin cewa akwai wani wanda in babu shi shi ya halaka in babu shi to ya shiga uku baya tunanin haka baya tunanin cewa akwai wani wanda zai iya hana masa abin da zai samu a rayuwarsa Allahumma la mani lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u zal jadd minkal jadd abinda duk Allah yayi ne zai baka ba wanda isa ya hana abin nan abinda duk Allah bai niyyar baka shi ba to babu kuma wanda zai baka shi duk duniya Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Abdullahi dan Abbas yana kinsa masa tauhidi sai da zai zanto ya tashi da zuciyarsa a nitse ba tare da ya galgala zuciyarsa ba ya rarraba kansa yana jin tsoron bokaye yana jin tsoron matsafa yana jin tsoron waye a nabi ya ce da shi ya gulam ni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلموا أن لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس يا يارو كرمي نعم da yake nuna maka cewa a yi wa yara tarbiyya tun suna kanana da tauhidi ɗora su akan tauhidi su girma akan tauhidi shi ne za su zanto masu amfani ya ce da shi zan koyar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ka kiyaye masa dokokinsa ka tsare shi ka tsare masa dokokinsa shi ma sai tsare ka sai ya tsare ka idan ka tsare dokokin Allah to kai ma ubangiji zai tsare ka zai tsare maka lafiyarka zai tsare maka arzikinka zai tsare maka mutuncinka kai wannan dan ka samu wannan tagomashi ka tsare ka tsare dokokin ubangiji zaka same shi a inda kake neman sa inda kake neman taimakon sa zaka same shi sannan yace da shi idan za ka yi roƙo idan za ka yi roƙo ka roƙa wajen Allah in za ka nemi taimako nema wajen Allah ka sani kuma da al'umma duka za su haɗu a kansa amfanar da kai ba za su iya amfanar da da kai da wani abu ba wanda Allah bai rubuta maka shi ba abinda Allah ya rubuta maka shi za su iya maka duk abinda ba rabanka bane ba za ka same shi ba duk duniya in za ta haɗu ta bayar ta ce za ta baka abinda Allah bai rubuta rabanka bane ba za ka same shi ba sai an gama haɗa komai da komai sai Allah jefa maka wani abin da ba za ka yi amfana da abin ba dole a haƙura a ba wani in wani matsayi ne aka ce za a baka an gama shiryawa za a rantsar za a yi waye za a yi waye sai ubangiji ya jefa maka wata paralyze ko wata cuta shikenan sai asibiti karshe a ce an janye so Allah bai rufa zaka bane duk duniya in za ta hadu ba za ta iya baka shi ba haka nan abinda Allah bai rubuta zai cuce ka ba bai rubuta zai cutar da kai ba to babu wanda isa yasa ka cutu da wannan ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana abinda Allah ya rubuta mana shi kadai zai same mu wa'lam anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka abinda duk ya same ka daman ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba saboda haka tauhidi yana gadarwa da bawa cikakken yanci cikakken yanci ba zai zama bawa ba ga wani an shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul qatifa in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa intakas wa idha shika falan taqash annabi yace bawan dinari ya halaka bawan dirhami ya halaka ka ce bawan nera ya halaka bawan dala ya halaka bawan euro ya halaka wanda gaba ɗaya tunaninsa harkar dala harkar kuɗi shi ne kawai a tunaninsa inda za ka zauna da shi ba wannan za ka yi masa magana ba baya bukata duk inda za a zauna da shi kawai maganar kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi shi wannan ya zama bawan kuɗi shi kuɗi ana samun sa ne don ya biya maka bukatarka ya maka hidima ba ka dawo kai kake masa hidima ba yawancin masu kudaden duniya da ake cewa ne yafi kowa kudi wani yafi kowa kudi bautar kudin yake baya cikakken bauci mai dadi baya iya gana da ƴan uwansa baya iya ibada yadda ta kamata kullum yana cikin mitin yana cikin tafiye-tafiye in bacci ma wanda ba zai iya yin na awa uku kyakkyawar awa uku ba sai ya sha kwaya ko ya yi allura wannan shi kudin yake bauta ko shi yake bauta kudin shi yake bauta kudin gaba ɗaya ba ya da lokacin iyalansa wani ma gaba ɗaya bai da iyalan ba saboda mai saboda bautawa kudi kudi kudi kudi kai ka ce da kudin zai je sai jannatul firdausi to kaga wannan annabi ya ce ya halaka ya halaka ya halaka ya halaka in ya samu ka ga walwala in ya rasa ka ga bacin rai in ya radiya wa in lam yu'ta sakhita in u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatu in an basu su yi walwala ba kamar ka in ka hana su kuma su koma su ta zage zage to da bawon kuɗi kenan haka ba samu yanci ba bai samu yanci ba sannan tauhidi shi zai sa maka kaji izza kaji izza ba za ka karɓo laƙanci ba matuƙar ka san ba sama da Allah ba ka neman ɗaukaka a hannun wani ba Allah ba a yabtaguna inda humul izza fa inda al'izzata lillahi jami'a izza kake nema wajensu Allah ce izza kake nema su ƙara maka matsayi su ƙara maka ɗaukaka su ɗaga ka ka sani izza gaba ɗaya tana gurin Allah Allah ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim kada magana su ta bakanta maka rai duk abin da za su faɗa maka kakkai bakin ciki izza gaba ɗaya ta Allah ce izza gaba ɗaya ta Allah ce shi yasa Allah shi yake bawa mu'mini izza shi yake bawa mu'mini izza musamman a gaban kafiri a gaban arne a gaban makiyin Allah baya jin kaskanci baya jin shi bai isa ba ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in dai kuna rike da imanin ku Allah ce kakku yi rauni kakku yi bakin ciki kakku yi rauni ku ne a sama mu'mini shi ne a sama Abdullahi ibn Ubay kai baka tsaya la'anahu Allah zaka ce Abdullahi dan Salul yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun tace idan muka dawo Madina sai mafi daukaka da isa ya fitar da mafi kaskanci yana nufin sai ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Madina Allah subhanahu wata'ala ya ce da su walillahi al-izzatu wa li rasulihi izza tana ga Allah da manzansa tana ga muminai saboda haka mumini ya rika jin izza matukar yana rike da tauhidi duk wanda kaga ya kaskantar da kansa ya banzatar da kansa to sai da ya saki tauhidinsa amma yana rike da tauhidinsa ba zai yi ba in dai kaga ya kaskantar da kansa ya wulakanta kansa a gaban wani wanda ba Allah ba kuma a gaban makiyin Allah to ya saki tauhidi amma ba yana rike da tauhidi ba ya ayu allazina amanu man yartad man yartad minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izil a'izzatin alzillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin masu kaskantar da kai da tawalu'u ga mu'minai amma masu nuna izza su ga kafirai to babu abinda zai sa mu'mini ya ji izza sai in yana rike da tauhidi sannan tauhidi shi yake kara maka jaranta domin zai cire maka tsoron wani ba Allah ba allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel aka ce wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai fa sun yi muku dandazo sun fayi muku taron dangi za su zo su murkushe ku fakhshawhum ku ji tsoro ku gudu ku boye sai wannan ya kara musu ma imani suka ce Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogara Allah in ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ka gagari zaka gagari duk wani maki duk wani maki hasbunallahu wa ni'mal wakeel me ya ƙara musu jin ƙarfin shine wannan hasbunallah hasbunallah tauhidi ce ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka min al-mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya isan maka ya ishe ka komai ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai Allah ya ishe ku gaba daya haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin yace kawai shedan ne Allah ce shedan ne kawai yake tsoratar da ku masoyansa yukhawwifu awliya yukhawwifukum awliya'u yake tsoratar da ku masoyansa fala takhafuhum kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro ce wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabu ni za ku ji tsoro ba su ba wanda duk yake da irin wannan a zuciyarsa menene zai girgiza shi ce wala takhshawun nas wakhshawni kak ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoro ni za ku ji tsoro ce walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima alahzab lokacin da suka yi dandazo suka yi gayya suka yi taron dangi daga kowace kabila da aka gaya wa muminai cewa ga abinda da suka gansu sai suka ce haza ba wa'adan Allah wa rasul wannan shine abinda Allah da manzansa suka yi mana alkawari kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya wannan dandazan da suka gani nasu ba abinda ya kara musu sai imani da miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala saboda tauhidi shi yake wannan tauhidi shi yake sa a samu albarka a cikin al'umma inda al'umma za ta koma ga Allah ta kadaita Allah da bauta ta yaƙi shirka a yaƙi shirka ta zahiri da ta baɗini ta manya da ta yara a ga an ƙoƙarin fitar da ita daga cikin al'umma an hana bida'a an hana shirka sakat to a lokacin albarkar Allah kuma sai ta sauka walau anna halal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ce da a ce mutanen garuruwa za su yi imani su tsaya su rike Allah su kiyayewa Allah dokokinsa Allah ce to da mun mun bude musu albarkatai daga sama da ƙasa sun ci ta sama sun ci ta ƙasa la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim su ci ta sama ta ƙasa duk wani arziki sai Allah ya buɗa musu to amma ina abinda ake gaya musu ba sai yadda ba sun karyata haka Allah ke kama su da abinda suka kasance suna tsoruruta Allah subhanahu wataala yana cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ko mace yana mu'mini wato da tauhidin sa Allah ce to za mu raya shi rayuwa mai kyau zai samu kyakkyawar rayuwa sannan mu saka masa da mafi kyan abin da yake suke aikatawa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sannan tauhidi shi ke sa a samu hadin kai ba a hada kai akan shirka wance ya rike wannan shi yake bauta ba Allah ba wannan ba ya rike wance yana bauta masa ba Allah ba wance ya rike wance yana cewa shi yake kaza shi yake kaza ba Allah ba sai ina za a haɗu ba za a haɗu ba in ana so a haɗu sai an dawo kan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da da wannan an Allah subhanahu wataala ya haɗa kan al'umma da al'ummar farko me ya haɗa kanta tauhidi na'am tauhidi shi hada kan laraba Allah yana cewa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا haka abinda ya hada al'ummar farko shine rike Allah da riken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsayawa kan tauhidi suka zama ƴan uwan juna ƴan uwantaka su tafi ta uwantaka ta jini saboda haka tauhidi shi zai hada al'umma amma ba zai yi a ce a haɗa kai ba amma kowa ya yi nashi a ce a haɗa kai amma kuma lakum dinukum waliya din wannan haɗa kai ne lakum dinukum waliya din amma mu haɗa kai ba zai yi ba zai zama tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta shi yasa duk wani haɗin kai da aka yi wanda ba akan tauhidi ba ba a zuwa ko ina zai ga ya rushe ba ga ya rushe saboda ba a haɗa kan akan asasi mai ƙarfi ba shi ne tauhidi mai kira zuwa ga tauhidi shi ne mai cewa a zo a haɗa kai duk mutumin da ya ce a zo a riƙe tauhidi to shi ne ya ce a zo a riƙe haɗa kai amma wani gani cewa wani gani yake idan kana magana tauhidi sai ci kana kana kare rabuwa kana kama mana rarrabuwa bai san cewa shi yake ka haɗuwa ba saboda shi yake haɗa ka da hablillah igiyar Allah in ba ita kuka rike ba kai ka rike wancan igiyar shehin ka wanda rike igiyar shehin sa wanda rike igiyar kungiyar sa wanda rike igiyar dariƙar sa sai na za haɗu amma a rike igiya ɗaya mana mecece igiya ɗaya abinda annabi ya zo da shi alqur'ani da sunnar sallallahu alaihi wasallam ba ita ce ya zo da ita ba to matukar ba hakan ba aka yi to sai dai ai ta surutun baki eh a zo a haɗu a zuba shayi a sha shayi a ɗan ciye-ciye a ɗan cike a ɗan waye a ɗan yi waye ko a zuciyarsa yana jin haushin ɗan uwansa kuma yana son ƙungiyarsa ta yi galaba ana tashi zai je ci gaba da yi wa shehinsa hidima da ɗariƙarsa da ƙungiyarsa da sauransu wannan ma yana tashi to ina kai ya haɗu ko an haɗu za a wargaje saboda haka a haɗu akan tauhidi sannan tauhidi shi ke sa a samu a samu aminci a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali mutane su aminta a gidajensu su aminta a kasuwanninsu su aminta a hanyoyinsu su aminta a masana'antunsu matukar babu tauhidi to ba za a samu aman ba bayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ko ba su gaura imaninsu da zalunci ba zalunci shine shirka ba su gaura imaninsu da shirka ba Allah ce waɗannan su suke da aminci su suke kan hanya idan ana son a samu aminci to a koma a koma a rike Allah a yadda shine mai yi shine mai iyawa ka yadda mu yadda cewa la haula lana wala quwwata illa billah amma duk dabaran mu duk iyawan mu duk kwarewar mu duk karfin mu Allah ba zai in babu Allah a ciki ba za mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba saboda haka tauhidi shi kadai ne zai tabbatar da wannan zaman lafiya Allah ya ga wa Qurayshawa falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ka tabbatar mana da aminci a ƙasarmu Allah ka tabbatar mana da zukatanmu akan tauhidi ka raya mu akan sa ka kashe mu a kansa Allah subhanahu wataala ka tashe mu akan tauhidi ka tashe mu a cikin tutar annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi lokaci yayi zamu dakata anan magana akan tauhidi tana da fadi amma dai wannan shine abinda tauhidi zai gadar mana dan kadan daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka zo da shi kamar yadda kuka ji ba ba ba ba ra'ayi na bane ba ra'ayin wasu bane ina jin banda ibnu al-qayyim ma da na kawo a guri daya eh da kayoyi ne da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan ba shi zai hada mu ba to amma in zo in yi ta kare shehi na in ta kare shehi na ina za a ce ina za a ce Allah ya samu dace